إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 443 wanda ya dace da 26 ga watan farko 2022 muna cikin karatun mota ta imama da karyar muhalla yau za mu yi darasi na 90 daidai kuma ce darasi na goma ya tara ina ga shi ne abinda za mu tashi na 90 daidai insha Allah darasi na sati da ya gabata yau na ga muna haka ne 23 ne na watan jumadar akhira kuma 26 da watan harko 2020 kinatan 443 wannan kuma 2022 a darasinmu na yau 80 za mu ce gwamnatar daidai insha Allah za mu tashi ba ma la yajibu fi tamattu ko ma la yajibu fi tamattu to ka hina akwai tambaya guda biyu daya cewa wanda ya ƙari ya daɗi a sallah guda ya bar zaman harko kuma da ya zo ya ƙara ya zama a raka ta uku kuma ya tashi ciko da ƙasar rudu da ya yi wasan haka ne kare sama inda kai tuna ga mas'alar tun nan cikin akadari ya ka mas'ala manzada manzada wa naqas man naqas wa zada eh salatu kabr salam wanda ya rage ya yi koyi wanda ya rage ya yi ƙari a sallah guda ya yi sujada ƙabli salam wannan mai maganar ganin sujada biyu ce ta kama shi ga ƙabli ga ba'adi zai sujada ƙabli ta isa mushi yan wamshe wani bayani na matsalolin ƙabli da ba'adi idan mutum ya nisa zai ga basu da matsala illa suna ga malamai wacce ce ta hi don akwai masu ganin kowace takan ɗauki kowace a lokacin da ka shiga halin ruɗu ma ka sama inda kake illa abinda muka yi bayani a darasinmu na na wannan alojiz na fikiyu abinda yake da ƙarfi mutum a wurare kusan biyar ne ya tabbata nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallama qawlan aw fi'lan amma ce ayi kaza ko ayi kata kaza to a wannan wurare ka yi ƙoƙarin yin yadda manzana salasalam ya yi sauran wurare wadda kai ta yi shi ne ya yi misali maka wurare da anan guda biyar da anan salasalam ya yi bayani ko aiki a kansu ya yi bayani ko ya aikata aikace ƙari a cikin adadin rako'o'in sallah ya sujada ba'adu sallah da kanshi haka yawa kana gare shi haka kana sallah bata kare ba kai sallama ko daga raka nawa wanda ya mance sallah bata ida bai ce assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace haka ta same shi ya dawo har ma ya shiga gida wata ruwaya aka iske shi bayan tattaunawa ma dai ya komo ya ciko sauran sallar ya sujada bayan ya kare ya sallama ya sujada ba'da salat kaga wannan abu ne a aikace yau kana haka ya yi bayani akan cewa wanda ya tashi a wurin zama na harko inda ya kamata ya zamna bai zamna ba ya ce idan mutum ya daidaita ya miƙa tsecak tafarista makayaman falarije lokacin mutum in ya miƙa tsecak ya ce kai ya koma ya zamna kenan ya ci gaba da sallah in ya ƙare sai su jira guda biyu kafin sallama wanda ake cewa ba'ad da salam haka nan salam ya magana zai su jira ƙabla salam zai sujada guda biyu kafin sallama da suna qabla salam haka ya hudi ga wanda ya huce zama na farko bai yi ba kaga anan ba magana ka dawo in ka meke to yakan yi wani cikin jahilci ko na daban ya dawo to in ka dawo anan kuma sai dai ba adinan kari ne kai anan mashi anan hukuncin da ya kaka dawo in ka hucan kuma ga abin da zaka yi zaka sujada qabla salam sujada guda biyu da ake yi kafin sallama sai wuri na uku maganar kokonto kokonto iri biyu ne akwai mutum zai kokonto ya yi kokonton kaza ce biyu ce ko uku ce bayan wasu dalilai dai wanda daga baya sai ya rinja baƙi ne ba inda ya rinja misali uku ce ko hudu uku ce ko biyu sai na samu su da daidai sai na yi ƙari a kan uku na rinjaya da uku a nan za ka komo kenan ka yi su ma'ana ka yi aiki da abin da ka sami rinjaya in ka ƙare a nan ne kake ba da salam amma inda ka yi kokonto ka ka samu alƙibla uku ce ko biyu ce ka tabbatar da ka biyu uku ce ka ka samu daidai a nan za ka aiki da kaɗankin ka kawo sauran ka yi ƙablu salam ƙablu za ka yi saɓani abin da shahara fi maliki ya ce a nan ka yi ba'adi na san hadisa ta imam malik cikin matsakin wannan ruwa ya kawo ta irin wannan a wannan halin ƙablu zai ta cikin cikin mun kanta cikin matsakin imam malik mun kanta cikin katun nan na san hadisi ya karara annabi salama wanda ya shiga cikin kokonto wanda bai samu daidai ba bai samu ba abin da ya rinjaye kenan ko bancin kokonto kokonton da aka samu rinjaye shine za a bar salam kokonton da ba a samu rinjaye ba aka dace kadan kin shine za a bar salam haka yake hatta mamar hadisin da ya cikin mutum kuma san hadisi ne kan mas'ala kenan wannan wuraren guda biyar sai ka yanda aka ga maka ka ka ƙara sallah ba'di ka bar zama qabli ka me aka ce ka sallama ta ida ba ba'di ka samu shakka ba ka samu rinjaye ba ka ɗauki kai ƙabili ka samu shakka ka ɗarin jaye ɓangare ka za ka yi ba'adi to sauran wani yake duwan da kai ta yi shi suna hatta cikin motasar halil yake cewa ba sa in kaddama a wakar ta yi in kai ƙarmin in kaddama a wakar in kai ma'ana in kai ƙabili in kai sallama kai kai ba'adi ko kai ƙabili ko ce kai sallar ta yi amma sa magana wanne ne ya yi ko ne kai a wurin shi ne amma kenan su kansu a wajensu shi malikiya ba su ce ban kai na wannan ba ta yi ba musu diya kabin take kama kamar ce ban ka salama wannan su ne abin da ya shahi magana ta kabili ko ba'adi kware ya bukata ya haɗawa na ganganan karatu da cikin matsala a yau ta sallah da yawa an tarkice ga an kasa gyara ta da liman da mamu da a rikice as in za wani ta cikin sallah ma sake ta gaba da huta daga shi kenan nawa kai a nan ma nan ma ba mun haka ba nan ma an taɓa ka da wata lokaci nan ma an taɓa ka nan aka yi kawalin ƙarshe wani hamsa ka ce yau an yi ba'adin bari ba ba'adin bari ba aka yi kabari aka yi wasi ta ka ce wannan rike cewa ce liman ne ana wani ya salla wurin zama ya tashi wurin tashin kuma ya zamana kuma yin sallama ya sujada ba'adi kuma ya sujada guda ya sallama aka subhanallah ita ba aka mata ba'adi ita yau wani ba'adin ba'adi ne hamsa yau wani ba'adin ba'adi ba to shi limamin da ya kasa nan zai gyara abin ya rikice gaba daya ya bukatar ya balle masu limanci saboda gyaran sallah a kula su gaskiya sai tambaya ta biyu ita ce ta sujada ta sallah ta salata ta sabi ko ta sabi suke nanta ɗan uwa salata ta sabi ko salata ta sabi sallah ce wanda malamai su yi maganganu a kanta wajen ingantawa ko rashin inganta da jimawa amma mu muna dogara ne kasan malamai ishihadi kwadin na shi mun dogara ne muna dogara da hanyoyin wanda malaman da muke amintattu ne kuma sun tabbatar da wannan sallah anada haka ne yanzu kuma ganin fadala da take ciki wani malamin iya hukunci da abin da yake wurin shi ne isar malamai ne ba maki wani ce bata inganta ba kan abin da yake wurin shi mu ba mu dogara da nake faɗin ta kaga cikin neman gabata suka tabbatar da wannan sallah akwai Abu Dawud haka Imam Hakim haka Imam Bayhaqi haka Habib bin Hajar ke shi magana akwai Habib bin Hajar ya magana Imam Ibn Hanbal Hanbal ya magana kan da tawon zaka na Hanabila kan rashin ingancin ta Muhammad bin Hajar ce karshe taraja'anu shi hatta kan Imam Ahmad yace ya komo daga rikiya ta ture wannan ruwa ta sata sabi haka ina ga wannan cikin dai malamai haka ina ga mashahur hasan cikin malaman cikin majalisar sun zamanin yanzu cikin majalisar albani ya kawo ni manganu na malaman magabata kan inganta shi inganta ce gaskiyar magana akwai wata hanya da ya magana kan shi mashahur ce mahiyo masu kama magana bisa kawo hanya shi kuma hadisi iya samun madogara da yin hanyoyin da zuwa kan shi ƙarshe shi ba shi gaskiya ce bayan bincike da ya kan matsalar kan cewa na hadisin hasan ya tabbata haka malaman zamanin zamanin malaman suke azizi babu kaman su babu kaman su balle ma ake su irin ahmad shakir irin albani rahimahullah wa'annan malaman suna cin suka tabbata da wannan sadaka ta tabbata salatu sabi wannan malaman da an bato muku kowanne ya tabbata da salatu sabi sallah ce tabbatata kina akan shi muke hudun ta dan haka yan magana tana da yawa akan tambaya kanta ina ga abin da yake muhimmanci mu yi ta aikace a jumulce a takaice zamu ta aikace dan mu sai tambaya kan abin zamu yi ta kace da kamera mu yi ta aikace kadan insha Allah cire kamera kai a takaice a aikace don masu tambaya kan masala da farko dai arsanin ne raka a hukunci bayan ka yi kabbara ta farko allahu akbar za karanta fatiha da suwa misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة مثال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قوم شابير شابير بايع فاتير سورة سيد ركوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قوم أشكي ركوي سيد أبو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أنا سيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أها قوما سيئن جي سجدا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أها قوما سيئن أقو سبحان الله بنا لا أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أها قوما أنا أكبر سيئن قوما سجدا تبيو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أوها قوم شيما سين أبو تو ممكن كهاي انتاش ميكي سين زمان سقوا تهاجم سين زمان افتراش سين زمان افتراش حكا سين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أوها قوم أنا ما إن سو سين انتاش سين كارك أتبيو إذا ما ذا فاتحة da sura in karanta ƙaho goma sha biyar subhanallahi والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أهو هو مشاهداتي والله إشاهد كما أنتاك ركوئي إن قوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أهو قوم كما إن تاسو سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أهو قوم سيجلس وجدكما الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أهو قوم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر حكومة الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر sai ɗago wurin tayya sai ya zan fara yi in na yi tayya na ƙare na wa'annan salati sai yin subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar awa goma kuma sai in tashi raka'a ta uku in zaka ga shi ma zan karanta kullum fatiha da sura da na iya zan yi fatiha in yi sura da na iya da na so kuma in yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar afa goma in sake ruku'i subhanallahi kullum da ta sha biyar ne kullum ta ba magana ba tsara kullum ta sha biyar na bayani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar goma sai in dago sami Allahu liman hamdahu rabbana lakal hamd yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma kuma in je sujada Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma shi ma in dago Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma in koma Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma sai in dago sai in zama na istirakshir wannan in sake zama haka in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar raka ta uku kenan ko kun sai in tashi Allahu akbar raka ta hudu in fatiha in sura ko sura ina yi kuma in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aw ha goma sha biyar kullum da sha biyar kullum da sha biyar duk ran goma goma sai in Allahu akbar in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aw goma in dago sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd karanta ƙafa goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ƙafa goma sai in je kuma sujada ta farko Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ƙafa goma kuma in dago Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai in koma kuma Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ƙafa goma sai in dago kuma sai ya zama da tahiyya التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله دوما شيكنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله to ‘yan ci gaba da karatunmu ganin mun yi dai magana ta gata ta sabi yanzu kan masalar yin akwai malamai masu ƙara bayan subhanallahi walhamdulillahi wala ila illallah wallahu akabar hista wala haula la quwwata illa billah wannan a cikin azkar a wani wuri daban ƙarin wala haula wala quwwata illa billah ya inganta amma a wannan wurin babu la haula quwwata illa billah bakin wallahu akbar ne kadai malamai su malamai suna kawo mas'alar to asalin tasbihi wancan na sallah ne da kullum wa shine wasu malamai na ga cewa iya nan a wurin ana iya yi wasu ce a ai ba a kawo shi ba a wurin tsarin sallar da ambata wannan kuma dai bai bata bai batawa bai matsala komai da an yi shi amma babu nasi zahiri da ya kama garin gaskiyar magana wannan shine na kai minti nawa muka no a class speaking yanzu ka tseda minti muka class speaking nawa muka mata to insha Allah ci gaba da karatunmu za mu tashi ma la yajibu fi tamattu mas'alar na maganar me yake cewa abinda mai tamattu mutum ko ya tamattu'i abinda ake doka zai wajaba kanshi shi bai haushi ba na jini ko azumi mutum ya tamattu'in amma kuma abinda ake yi na mai tamattu'i ke yi bai haushi ba so a wani hali ne قال مالك رحمه الله يجي من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه حدي إنما الحدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج ثم حج إمام مالك رحمه الله كي دك من اعتمر في شوال وندي umara a watan shawwal
saboda shawwal iya cikin ashirul hajj tun daga shawwal zulqa'ada zuwa tara ga watan zulhijja dole duki niyya ta aikin haji duk wannan watan gaba ɗaya in dai niyya ce ta haji ta yi har tara ga wata na zulhijja kahin dare ya wuce har zuwa tara ga wata na watan zulhijja har zuwa cewa daren goma ga watan zulhijja in dai aka yi harami niyya ta aikin haji aka samu shiga arfa haji ta samu mun gane ko tun daga shawwal har zuwa daren goma ga wata na zulhijja in aka yi niyyar aikin haji aka samu arfa haji ta yi ya a cika sauran to na imam malik rahimahullah ya ce duk wanda ya umara a cikin wa'annan watanni na shawwal ne ko zulqa'ada ne ko zulhijja ne suma raja ila ahli sai ka dawo gida irma zuwa yawo kullum suna hanyar umara ya ji a watan shawalkin ko zulqa'ada ya umara kuma ya dawo gida summa hajja min amihi a wannan shekara sai ya koma aikin haji ya ce sun mahajji min ami zalika a wannan shekara da ya umara a wannan watannin na harama sai koma ya haji to duk da ya haji ya umara a wannan shekara falas alai hadu babu hadaya a kan shi ya ce inna mala hadu alaman itamara fi ashirul hajj ita hadaya wanda take kamawa kan wanda ya umara a cikin ashirul hajj a watannin hajjin kenan shawalkin zuwa goma ga wata daren goma ga wata na zulhijja sun aqama bayan yayi umaran kuma ya tsaya a makka hatta alhajj hatta alhajj hayyi hajj a garin makka hajji ta zo sun hajja hajji da kuma ya hajji a wannan tahiyya da gida gida ba to wannan shine zake bada hadaya kurin wanda ya umara a cikin ashirul hajj amma tahiya guda ce a takaice bai dawo ba dama ai wannan shine a ce tamattukin jin dadin almorewar a tahiya guda ka samu riba biyu a tahiya guda kai umara kai haji shine a tahiya guda kiran ba tahiya biyu ba to inda yake na tahiya guda ka samu haka zaka yi hadaya a ce amma ce wa kullum man kuma ne ya kare zuma man bane ya kare ta yanzu ya kare maka maganar mutum wanda ya umara a cikin watannin haji inda ya dawo gida ko ya koma ya haji a wannan shekara tamattu'i ba ta kama shi ba inda ya haji kaɗai ya inda ya haji kaɗai wai ba umara ku sai ba da ka tayin kai ifradi kaɗai da ya ci da magana a can ba a kan ni haji akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i ko na ana magana wanda da ya koma ifradi kaɗai da sake wata umara ba eh don muna magana fiƙi imam malik da shi akan magana ifradi kenan tunda ifradi ne bi umara ba to in ya koma in ya ifiradi ba maganar hadaya kan shi amma inda bulaguran guda ne da ya je a wannan watannin ya yi umara sai ya zamana haji ta zo bai dawo gida ba ya yi haji duk da a shekara guda ya yi haji ya umara a tafiya guda dalilin haka shi ne zai ba da hadaya ya ce wa kullum manin kata ila makka min ahlafa wa sakanaha ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه حد ولا سيام yace haka mutumin da ya ƙauro daga garuruwa ba garin maka ba garuruwa wanda ba ɗan maka ba ne ba sai dawo ya ƙauro maka ƙauro maka yanzu ya koma can ta karanci ya zama na ya zama ɗan gari kuran ba dawa gida ba zai ya abin da Allah ya je kuran to wannan da ya je a zuwan shi ya yi umara a cikin ashirul hajj kuma ya zamana suma da ya je suma ta ya umara bayan ya zamana ya yi umara fi ashirul hajj a cikin watannin hajji ana nan iya nan Allah ka hajji suma an sha alhajja minha sai ya ɗauki hajji shi ma lokacin hajji da ya aka huta da shi to wannan falasa bai mutamatti ba mutamatti ba ne in ya zama ɗan gari ya zama na makka wanda su alai hadiyun wala siyan babu hadaya kan shi kuma babu azumi kan shi wannan baya mini bayani na kan madogarar cewa dan makka bai tamattu mana bai ba da hadaya ko azumi ko yanka a kaman da Allah ke musulun da Allah subhanahu wa ta'ala ke maka magana cewa faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadith faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum ko tilka ashatun kamila mata zalika liman lam yakun ahlu hadhihi al-masjid al-haram fataqul la wala wala la shirka to nan karkashin wannan aya Allah ya magana wanda yayi umara a watannin haji amma tamar faman tamata bil umrati ila al-hajj wanda ya ji dadi na umara ya gama da watan da a cikin ajin haji famastaisar min al-hadi Allah ya ce abinda Allah ya sauka mishi na hadaya zai yanka rago ko da ko da min hadaya abinda Allah ya wuri mishi halaka faman lam yajid wanda bai samu ba hadaya ta yankawa fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj azumin kwana uku a cikin aikin hajjin wa sab'atin idza raja'tum da azumi bakwai in kun dawo gida numi bayani dawowa gari dawowa garin ku shi dai azumi goma ne ta duk ashatun kamila wannan sune duk ashatun kamila wannan sune azumi goma cikakku da zai kambatan hadaya kama wannan abin da ake magana na wanda ya yi umara a watan haji zai ba da hadaya ce zalika liman lam yakun ahlu hadil masjid haram wanda ba dan makka bane ba mazaunin makka bane ba shine yake ba da hadaya in ya yi umara a cikin watan haji kinan bako dan zuwa shine yake ba da hadaya to kenan shi kenan karkashin wannan tunda shi wannan ya zama dan gari kenan ya je ramna ba zuwa ya dawo ba kinan tunda ya koda ya umara a watan haji shi bai ba da hadaya ta azumi ko ta yanka ko ta azumi magana kenan yace wala sa alai hajjin wala siyam babu hadaya kanshi babu azumi kanshi uhu bi manzilati ahli makka iya matsayin yan makka yanzu idza kana misaka yana kamar kamar inda kamar inda yan makka mazanin makka yake zama na bai shi ma haka yana ya zama yanzu ya zama dan makka tun da ya kawara wannan shine fiqh imam malik kan wanda ya ƙaura ko da ba da maka bane ba zuwa ne amma yanzu ya koma zama da makka shi ma yanzu ya zama dan maka ba zuwa ya dawo ba magana kenan yanda dan maka bai bada hadaya dan yayi umara haka shi ma bai bada yace su ila malikun ar-rajul min ahli makkah kharaj ila ribat an wa malik tambayar yamma wallah kan matsayin mutum ne dan makka ya huta zuwa ga mai ribat aka ce daku zuwa aka ce iyaka ta abokan gaba sai mazo su tsere iyaka misali kuna abokan yakin ku ana tsaro aka hari daga wani wuri sai ku je ku tsare akai su baki iyaka a sama sojoji masu gadi wannan shine aka ce ribat daku jiran abokan gaba to wanda ya mutu irin wannan zuwa gadin iyaka awila safarin ke daga makka ne ya huta zuwa bakin daga ko ko bulaguro ne min asara cikin bulaguro ka da ake dan makka ne ya tafi bulaguro ta cikin ko ne jihadi ko ne bulaguro haka na ko na bukatar shi sun maraja ila makka sai dawo makka o yuridu iqamata biya ya zo ne da zaman ya kuma gida ne kana lahu ahlun bi makka yana da iyalai a makka aula ahla lahu koma biha koma bai da iyalan inda da makka ne ya dawo wajen dawowa fadakalaha bi umratin fi ashirul hajj sai shigo maka da niyyar umara amma a watannin hajji sun ma'anshi alhajja kuma bayan umara a cikin watan sai ya ɗauki shi ma niyyar aikin hajji ya ce wa kanat umaratuhu allati da halabiya mai miƙatar nabi sallallahu alaihi wasallama au dunahu a mutamattu'un man kana ala tilka alhala don tambaya ke Imam Malik don tambaya ce aka jero wa Imam Malik me matsayin mutumin dan Makka ne ya huta wajen dako jiran abukan gaba ko wani bulaguro ya dawo gida Makka ya zo da niyyar zama a Makka iya da iyalai ko ma bashi da iyalai ya dawo gida ya shigo da Umara a watan haji kuma daga baya yayi aikin haji to wannan umarar da ya yi kuma ya yi ta daga inda miƙatin da annabi ya ƙayyade ko ƙasa da ya zo da ƙasa da miƙati ya shigo da umara a mutamattu'in man kana ala tilka hala ta malik mai wannan halin da muka jero shi ma mai tamattu'i ne kenan mai hadaya ko azumi ko hadaya faqala malikun laysa alayhi ma ala mutamatti min hadaya wa awsiya yace wannan bawan Allah mai wannan halin ba magana ba dora mishi ba irin abin da aka dorawa mai tamattu'i na hadaya ko azumi ya ce wa zalika wannan abin da ya kamata dalilin haka an Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙulu fi kitabihi zalika liman lam yakun ahlu hadi masal haram sai da muka ambata Allah ce wannan magana ba da masal min hadi na magana azumi wanda ba dan wanda ba shi da ba nan ba dan makka bane ba shine aka dora ma hadaya dan wani dan makka ne ya san dan gari kidan ba magana hadaya ko da yayi umara yayi haji a cikin watannin haji wannan shi ne abinda yake wannan babi ana wata an gane sai nan kuma za mu tashi jami'u ma ja a fil'umara abinda ya zo a jumulce yake tattara abinda yake da alaƙa biyu kawai da kun kan umara kunan bayani a kan umara a jumulce sai ya ce haddasa ya haya an malik an sumai maula abi bakar bin abdurrahman an abi salih saman عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال العمرة إلا العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة abin da yake wannan ruwaya abu rage bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umaratu ila al'umara umara daga wannan umara zuwa waccan umara kafaratun lima bai na huma kayi umara kuma ka sake wata abinda yake tsakaninsu suna ma kafara na kurakurai da kai tsakaninsu wata ruwa mun karanta cikin alwajiz al'umaratu ila al'umara ta ce tamfil faƙar kamar fi kirin hamsin hadisa ko? cewa annabi ce umara zuwa umara tana umara umara zuwa haji suna kore talauci kamar yanda ziga zigi ke kore kare mara kyau kina akwai fa'ida zuwa aikin haji da umara ana samun arziki suna kore talauci haka zan ce kiran kanku yi zargi mata yanzu zuwa umara masu hali in wannan menene in wasu ke samu akwai masu kawo mutane wata kasala sai a ce a yi alhaji kullum sai kun ta umara gaba talaka mu to duka bin bai wani mutum magana ce kuɗi ne sai a ce ai wani alhazan ya su taimaka mana ya su zama umara ga abu talaka an goku ko yan wanku ne ne bai duka bi ya duka bi mu mai wanka sami kasala ya je ba alhali kowa sai yan fadala mu alaba irin abin da ake samu na fadala aikin haji ko umara kai sallah kanta zaka je kai a harabi sallah guda dubu ɗari ta garin da Allah shi take naki dubu ɗari sallah guda ta farilla kai a makka ya ba kai ka sallah dubu ɗari shi ka zaka a garin haka mu haka kanka ma musu bai kwana ba dubu ɗari sallah ɗaya da Allah mutum sallah no zai a zo da ka ce mai awa kunan wai tsaye ba to ba talaka mai ta yi man kuma tsare ko ya taimaka talaka kuma ji mai lahi sai ko fadala an ko fadala an amma ba fadala ciki gaskiyar magana ka a sa mutane kasala wani Allah hore mai je ya kowanne yake gaskiya akwai fadala kwarai sallah ɗaya sallah no zakai kwana no zakai kana kana kana sallah harami bayan kana madina ka zo kai a makka haba ai fadala mai yawa ce ka sa mutane kasala gaskiya yace umara zuwa umara tana kafara na kurakurai da aka yi tsakanin umara da umara yace ita kuma wal hajjul mabaru haji lahiyya wanda ba saba aka lahiyya haji lahiyya wanda ba matsala kanta laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba ta da wasa sakamako da Allah zai baka kun sai tukucin aljanna kun zai baka shine kurin za baka tukucin aljanna shine kurin Allah ya tsare wannan ruwaya ba imam al kawo imam al-bukhari ya kata haka imam muslim ya kawo wannan ruwaya sai ya ce wa haddathani an malik an sumaye maula abubakar bin abdurrahman annahu sami'a abubakar bin abdurrahman yaqul jati mar'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni kuntu tajahhaztu lil hajj فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيك حجه wata mace ta zo wajen annabi sallallahu ta ce inni ƙarkuntu da hatul hajji na yi niyya ta zuwa aikin hajji amma fa a tare da ni wata matsala ta gitto wadda ta hana ni zuwa aikin hajjin a yanzu ta ruwaya an ce wata ta bayani ne na ta nemi mijinta ya bashi ya bata raƙumin shi ya ka dalili da ya hana ta ta je ba ta samu damuwa bayan an taɓa annabi labari ga abin da ne niyya amma na abu ya bujuro mini wanda ban samu dama ba sai faƙala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itamini fi ramadan tun zuwan ta huce amma ki yi umara a cikin watan ramadan fadalatta ya ce fa'inna umaratan fi ka hajja ladan ana samun lada umara a watan ramadan a cikin watan ramadan kamar hajji wata ruwa ce ka hajjatin ma'i ta inganta ya ce kamar hajji da muka yi da ni kamar ka hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam umara a cikin wata na ramadan ka ji fadalarta eh to yi dai cewa wannan kuma to ina kan kai kai hajji kun kai umara gaba daya ka umara ka haji shi ne shi dadin ta mutu yayi kuma sai wannan ruwa ta in ta tabbata inganta zamu ce mu wa haddathani an malik an nafi an abdullah ibn umara an umar ibn khattab qala افصلوا افصلوا بين الحج والعمره افصلوا بين الحج والعمره أبين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشي افصلوا بين حج العمرة كو كو نكتا كو ربا فكان حجكم دا عمركم بين حج حجكم وعمرتكم كو ربا فكان حج دا عمره fa inna zalika raba haji da umara ka a gama su a tahiyya guda a tam li hajji ahadikum shi ya hiccika a hajjin dan ungu ya cikakkal haji kuma wa atam li umrati kuma ya amara ta mai zaman kanta kuma an ya atami da fikir ashir haji kai umara a cikin watannin haji mana me aka ce me aka ce me aka ce ya yi umara ya yi da ya umara cikin watan haji kuma zo haji yin hakan kai ko da daban-daban ya yi kai haji umara a cikin watan haji kai kai da a cikin wata ba watan haji ba ya yi kake domin shi mai ma'ana umar mana cikin ganta baya aqida umar ko fiqin umar ba ta mutu mun ganta baya ban ba ka muhala ba ke shi umar bai yarda ba kai tahiya guda a watan haji kai umara ka haji ba a yi kurin yanda wannan abin yake a can da ba a umara a cikin ashurul hajj kurin a wajen umar sai dai a yi haji kurin abin da ya ce za ka ce ku raba kenan ku yi umaranku a watanni ba da watan hajji ba kuma ku zo ku yi hajji daban ku raba su haka kila umar take amma kanta akwai wannan fahimta cewa ta saba ma na sojin da ta gwada magabata kuma da hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta umara da haji ya yi ta tamattu'in akan ifradi wannan bayani da ya gabata baya wannan fikin umar ce kuma sun mai inkari sun sabai sai ya ce wa haddathani an malik أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع قال مالك الأمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها nan abin da shi yake kawowa me ka ce Usman bin Affan in yi umara daga ya je umara lami a tsawon harta bai ma warware sirdin shi iyayi hatta da jihe dawo na magana so ga Usman ma iya daga cikin masu ganin ba a yin tamattu'i a cikin yakin haji shi yasa shi daga ya je umaran makon da ya kare wuk ko sirdi bai sintiya umara ta kai shi ya kare ya dawo gida shi ma iya daga cikin masu ganin ba a gama haji da umara a shi tafiya guda amma ta wannan ruwa ta Usman tana da rauni gaskiya amma duk da mun san ba mun kan taki da shi wanda ta ina ga Ibn Abbas ne Ali ne kai mu'arada kan abun kuma tashi a gaban shi yayi niyya ko biyin gaba ɗaya ko Ali sayyidina Ali mun kanta a baya wanda Ali ya inkari amma dai akidar shi amma ana wannan ruwa ita tana da rauni to yanzu kala malik mun ce muku idan anan aka ce malik ya ce ba magana inganci shi inganci da ma san litan malik ne dan ruwa malik ce da aka kawo abin da aka ce inganci shi inganci abin da aka ruwaya ko sahabi ko annabi ce kaza to wannan baki ne magana da ifi labarin usman amma kuma ga magana malik qala malikun magana malik ce al umaratu sunnatun wala na'lam ahadan min al muslimin arkhasa fi tarkiya mun san umara sunna ce duk da akwai masu ganin mawajibi ce amma kamar shi yace mawara sunna ce amma dan ba mu san ba ɗaya daga cikin musulmi da yake a ba umara a barka ba a ce san ba umara maganar yin ta a watan haji ko rashin shine sabanin malamai kan magana qala malik wala ara li ahadin an ya'tamir fi sanati mirara shi imam maliki imam malik shi yace shi wannan shi da ra'ayin malik yace bai gaba damar bai dacewa mutum ya yi umara ba so ɗaya ba a shekara guda shi magana malaka umara ya dai ɗaya ɗaya za a yi umara kuma a wajen malaka ifradi ake yahi duk da ba iya in karin kira ne ba amma ya magana wanda ya yi shi imam malaka iya magana yin ifradi yahi ko wanda ya tamta ya kira ne yanzu ga fikin malik kan wani awa ba dan wani ce fikin malik ce kan magana ba a maimaita umara a shekara guda su sama su daya qala malik imam malik rahimahullah ya faɗi fil mu'tamir ya qaw bi ahlihi mai umara ne iya cikin umara sai je wa iyalan shi kenan me anan yace inna alayhi fi dhalika alhadi alhadi wa umara wa umratan ukhra yabtadu biha ba'da itimami lati afsadaha yanzu tunda yaje don iyalan shi iya cikin umara to zo nan umara da yaje don iyalan shi yace zai bada hadaya ta wannan umara da ya bata kuma ya rama wata umara daban kambacin wannan yabtadiwa yabtadu biha ba'da itimami lati afsadaha bayan in yazo daga inda waccan ta baci in ya cika kuma ya mota bayan ya fara ta daga wajen ya cika waccan da ya bata misali ya zo misali maka ya yi tsawafi bisa ayi ba ya je wajen alam wani abu da wani cikin aikin to ya ce ya cika wannan wadda ya bata ta bayan mata hadaya in ya cika ta kuma sai ya sake sabuwar umara haka zai yi don waccan ta ɓaci sai ce wa yi hurmi min haisu aharar bi umarar tillati a kuma kuma umarar da zai yi ta gaba zai koma wajen inda ya haramar wadda ya bata can zai koma ya sake sabon niyya ya ci illa an ya kuna a harama mai makamin abu adamin mai katihi falesa alaihi illa an yi hulamin mai katihi nan ya ce imam malik inda ba a ce ba sai ya koma inda ya harama waccan sai inda ya harama daga wurin da ya miƙatin shi nisa na mai misali mutane magarab zamu ce afirka in ce miƙatinmu yanzu jufa ne ana kiran su rabit yanzu dai wurin da ya koma wani wuri sananne akan abin kaga yanzu tsakaninmu da da makka kilo 100 ne da yan kaɗan amma he kai je kai ta daga madina nin da yake tunda madina ta yi asalin miƙatinka zuwanka madina ya baka damar harami daga madina to kina a wannan halin in inda kai niyyar taka ya huce miƙatinka to anan ba a cewa sai ka koma wancan miƙatin na madina ya ka je mai kusa na mutai kusa da kai na kanada ya ka yi niyya ya ka zo ka sake umara sabuwa haka imam malhamu da wani ya ce kina shi ne kina illa an ya kuna aharam min kana abada min miqati inda aka ce ba dora haka ba dora mishi haka ba sai inda yayi niyya daga miqatin da yana tsawo shi magana misali na makka da na na na jufa da na madina da na madina mun yi shi ne ba bai cikin miqatin mutanen maghrib ko afirka mun namu jufa ne madina da mun je madina maka biyu ta madina ya maka da ne bai ce miqatin madina da saduka mawaqit na yan garin ne na yan wurin ne da wanda biyo ta wurin to mun biyo mu mun biyo ta zulu lefa ta madina shi da muka yi amma asali namu iya na jufa kusan jidda ko to an a wannan nake nan shi ma yana da ba ta kaji can ba duk da can ka dauko ta amma sai ka koma sai ka je naku asali sai ka yi niyya haka yace yace qala malik wa man dakhala makkata li umara kusa akwai magana malamai baya hatta hajjin kanta ba umara ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahara ba rama ba ta zaman ramuwa ba hajji ba dan ramuwa ita ta kawo annabi ya wato umurtar qada ramuwa umra ta ramuwa shi ya kawo kicin ya rama ta an zama zan an ce wanda ya je hudaybiyar su ba duka kuma su ba sai magana mai kari ba ramuwa ba ce annabi kurin hajji ce yayi ne zaman kanta kai umra ce ne zaman kanta ba ba ramuwa ba ce ba to ke imam malik iya kan magana cewa ramuwa yake shi zaka magana akan ramuwa dole ce sai yace qala malik ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة wanda ya shigo makka da umara ya yi tsawafi na ka'aba ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa amma ya yi wannan wahuwa junubun au ala gairu wudu bai sani ba ashe bai da arwalla ko kuma iya da janaba ya zo ya wannan tsawafi da sa'ayi tan sharaɗin tsarki kenan ko to ana nan iya tsammanin ya ƙare ya dawo gida sun mawaƙa bi ali sai ya kwanta da iyalan shi eh a wajen shi ya ƙare aikin haji a shi hajjin an yi ta ba tsarki ba ta yi ba ya ce ya zo ya kwanta da iyalan shi tun da kenan umar da zana ba ta ƙare ba ya ce sun mazakar sai daga baya sai tuna ashe shi da janaba ko ba ba arwallah qal malik ba da fatawa kan wanda ya samu kanshi akan haka yace ya ga tasil in janaba ce sai ya wanka in rishin arwalla ne yace a wata wadda ko kuwa in arwalla ta yi arwallan summa ya udu sai ya koma fa ya tufa bil baiti ya tawafi na ka'aba wa bain safa da tsakanin safa da marwa wa ya atamiru umratan ukhra kuma sai ya yi umara sabuwa can bayan da ya maka bayani ka dasa ta daga inda ka fara shi ne zai kuma na ma'aikaci kenan in ka ce tunda bata yi ba bata ida ba ka zo ka zai mata iyalanka kenan sai ka koma ka yi arwalla sanishin arwalla ce in wanka ne ka yi wanka ka dawo ka yi tawafin na ka'aba ka yi sa'i da marwa wannan haji wannan haji ta ɓaci ka ɓata wani umara za ka yi umara sabuwa kan bacinta kuma wuji kuma ka bada hadaya wa yuji kuma ka bada hadaya ta waccan umar ta da kai da ta baci da annabi zama ya hukunci nan da aka annabi daga aka tsaye shi umar ta ta ida ta ba hadayan ga ko shine ke daga bada hadaya haka imam malik ya ce wa ala al mar'ati idza asabaha zawjuha wa hiya muhrimatun misal zalik haka mace ce ita kuma tana ita ma a wannan halin tana cikin umara sai mijinta ya kwanta da ita bata kare ba ita ma haka za ta yi ta rama wannan umara wadda ta bari ta idata kuma ta rama wata umara bayanta haka hukumci yake da imam malik rahim wallah wa qala malik imam malik yace fa amma al umratu min min at tan'im fa innahu la yata'ayyanu man sha'a an yakhruj min al haram fa na dhalika yajzi anhu insha Allah yace maganar umara irin waɗannan aka ce sake umara umara daga tan'im na ta masa aisha ya ce wurin mun duka cikin garin maka ba dole bane ba sai tan'im ba laifi an yakhruj min haram kun da ka huta daga harami kuma ka dawo ba he wani tan'im ba dan duka wannan wurin tan'im tana cikin wajen harami ce amma gabda shigo harami ne bai cikin mawaqit la annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ya ba aisha ta yi wata bayan da gabata a can baya aisha ta yi niyyar dan ta shigo ta yi umara ki rike cikin makka can ki zuwa tan'im he zo yi to amma anan ganin cewa ba hita ne ce ba ko ina inda wajen harbi ne ka huta ka dawo ciki nan ce fa inda laka juzi anu irin wannan an kai haka ya san maka insha Allah walakin alfadal an yuhil min almiqat allazi waqata sallama aw ma huwa ab'adu min at-tan'im yace amma abin da yi ka je miƙatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade na na shigowa aikin haji ko umara ka je can waka da annabi ko kuwa wanda yake misali ko da tarbikin ka yi nesa tarbikin kusa ce kusa kusa harami amma ka je nesa da wajen haram ko ka je miƙatin ku miƙati ko ka je nesa da tarbikin ne ka yi ya ce ya yi amma yinta daga ko ina wajen harami ka shigo wace ta yi imam malik rahimahullah to ina ga za mu shiga sabon babi na arman mai aikin haji kuma na ga lokacin namu kaɗan ne ba da kuma matsaya da fatar Allah sa an gane abin da ya gabata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته